بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata 26 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da bakwai ga watan januwari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal al-qism al-awwal الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تاليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير ba manta ba muna ɓangare na uku daga cikin bayanan da malam ya ce zai zantar da mu da ke ɗauke da taken 'yan takaitattun bayanai a kan miyagun aƙidin shi'a a inda malin ya fara tattauna mana muguyar aƙidan nan tasu ta bada'u bada'u kai tsaye ka ce aƙida ce da ke danganta jahilci zuwa ga Allah wannan aƙidar 'yan shi'a sun yi tabanninta tun da kuma har yanzu sai dai in sun same ka kai ka san abin da kake sai sai ƙoƙarin murɗe ma'ananta idan ma'anan ma gaba ɗaya ta ƙi murɗuwa to sai su musun ita ƙidan gaba ɗaya cewa ai su ba su taɓa faɗinta ba ma ƙarya ake masu to kaga wannan zai taimaka maka idan ka kwaso waɗannan littattafai nasu wanda muka ambata da lambar shafuffuka sai a kalubalance su amma ya dace a ce su ai suna da littattafan duka don kar ka zo da naka ma ya ce ai bugun saudiya ne sai ka ce zo da na iran ko mun gano wannan da kyau ko in zo da na Iran din shikenan sai a ba tattauna to mala ya fara kawo mana darkaniyansu na biyu inda suke da muguwar aƙida cewa alkur'ani din nan to littafi ne da aka canza jama dan shi'a ko bai jin kunyan ƙarya kuma bai jin kunyan yin maganan da yake son ya faɗi na batanci Allah ne a cikin alkur'ani ya tabbatar da cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alkur'ani kuma za mu tsare yan kayanmu haka Allah madaukin sarki ya ambata to su wai a ce Allah ya faɗa ba daidai ba bai faɗa musu ba yanzu wannan maganan da suke faɗi kai tsaye ƙaryata wannan ayan ne na cikin suratul hijri kun fahimci wannan da kyau ko kai tsaye ƙaryata ta ce to amma Allah madaukin sarki ya tona asirin sa Qur'ani ya sauka da kanshi ya tabbatar da cewa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kuma Allah ya alƙawarin tsare ‘yan kayan shi kuma ya tsare babu wani wanda ya iya zuwa da wani ƙari ko ragi duk wani ta'addanci a cikin alkur'ani face sai da Allah madaukin sarki ya fallasa wannan kuma ya tsare littafin shi Allah ya tsare mana imanin to aqidan shi'a ne in ka ji wani cikin su yanzu yana ƙaryata to ta kiyace ƙarya yake aqidan su ce mai zaman kansu kila ba maki su waɗanda ake ƙaryata ma imaninsu ba zai iya ɗaukan cewa alkur'ani ba a yadda da shi ba to shine sai a ƙaryata ana tafi ana tafi ana tafi sai a kai su zuwa ga martaban da ake son a kai su malo ce wa ja'a fi kitabi salim bin qais ya ba cikin littafin salim dan qais shi salim dan qais al-hilali tuwfiya sanata 90 ya rasu hijira da shekara 90 bayan hijira zamu annahu min ashabi ali radiyallahu anhu sarriya cewa wai shi wannan salim ɗin yana daga cikin almajiran sayyidina ali na dama-dama ƙalal majalisi ɗaya daga cikin manyan malaman shi'a majalisi ya ce fitanayi ala kitabihi da ya zo yaban littafin salim sai ce huwa aslun min usul shi'a wannan littafi na salim bin qais al-hilali yana daga cikin asalai manya daga cikin ginshikan da suka gina addinin shi'a wa aqdamu kitabin sannafahu fil islam kuma yana daga cikin littattafai na da na tun da da can can yace da aka rubuta a cikin musulunci wa inda as-sadiq annahu qala من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي duk wanda ya zama inda ɗan shi'a ne ko mai kaunar 'yan shi'a kuma ya zama a gidan shi bai da wannan littafi na salim falesa inda min amrina shay'un to bai da kaumi na umarninmu duk abin da yake shirme ne kenan kaga ku 'yan shi'a da ba ku da littafan salim to kenan ya ce kai jabu ne malamin ku sadiq kai tsaye ya ce kai ba ma dan shi'a bane ina fatan mun gane kai kai shege ne ma a cikin shi'an kenan ina fatan mun gane wannan da kyau lasta min al-ir wala min an-nafir gashi nan karara sai ka je ka nemo littafin ka kai gidanka ka aji ya faɗi wannan ne a cikin muqaddimatu bihar al-anwar a shafi na 189 jama'a mun gane wannan da kyau ko shi fa bihar al-anwar din nan mujalladi 110 ne Allah maɗauki sarki ya samu dace. Ɗari da goma, banda cin mutuncin sahabbai da alkur'ani da raina Allah da faɗin baƙaƙen maganganu ga annabi da ‘yan gidan shi, Allah ba abin da ke cikin littafin. Mujalladi ɗari da goma ne. Ina fatan mun gano wannan da ke, wata hannu za a zo a girke muku shi a nan wajen, ku ga tudun shi. Duk abin da ke ciki kafirci ne kuma. Bihar al'anwar, sa muke gato zai gajan ce mujalladi na mujalladi na tamanin mujalladi na sittin ina fatan mun fahimci wannan da kyau littafi ne ba ƙaramin kafirci ke cikin shi ba shi ne ran nan muna tattauna da wani rafidi na ce ran na wasu shekaru ne a kaduna sai na ce a cikin bihar al'anwar na ce tare da baka da shi sai ce ya rantse da allah yana da shi sai ce mujalladi nawa ne sai ce jizi ɗaya ne sai ce tuje ka zo da shi wa wai wanda suke zaune a ɗaki ɗaya bayan na ce a yanke kwaɗon zan sai maka wani ina ba ta mun gano da na kyau a yake kwaɗa sai ce gaskiya bai da shi ce gaga ne ko me ba ka na ƙarya ƙarya ne bihar al'anwar sai na gaya mai adadin mujalladan sai shuru na ce kake addinin kana addinin da kai baka san littafin addinin ba sai ɗan abin da aka je aka rubuto na daidai gwargwadon imaninka aka kawo maka mu muna karanta na daure ne da muka ce za mu bi salaf kaga littattafan masu kan nasu na daurin su muke kawowa amma ga da wannan da kyau na daurin kaga ga wani littafi shekara wanda ya rubuta shi hijira da shekara 90 kusan akalla shekara 1000 da wajen 300 da rubuta littafin da biyar ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to bar ku ji abin da yace allazi yusamma indahum abjadu shi'a kirarin da suke mai kenan a cike ce innal ahzab ita suratul ahzab ta adilu suratul baqara wai ayoyinta daidai take da suratul baqara ita suratul baqara aya nawa take da shi 286 to ita kuma suratul ahzab namu na cikin alqur'anin da Allah ya saukar ma annabi Muhammadu ita kuma tana da aya 73 ne 73 ne duka to yan shi'a sai suke zargin wai sahabbai sun cire kusan aya ɗari biyu ba kaɗan. ɗari biyu da wani abu ma, ɗari biyu da wasu ‘yan matsa matsa, wai wai sun cire. Ƙarya kuma suke, kaga da aka ce an cire, wai wanda yake cewa an cire aƙalla tazaran shi da sabon nan shekara nawa. Aƙalla tazaran shekara nawa. Kun gano wannan da kyau ko? Da sai ƙoƙari ce, to kaga da aya kaza da aya kaza suna ciki sai kawo shaidan inda aka samu ba shi kenan ba. Amma kawai da'awa kuna fahimtar wannan da kyau da'awa ina suke sauran 200 da yan abu Allah ya kiyaye kun ba jin karerayen su ko sannan sai suka ce wan nur ita kuma sotun nur 60 wa mi'ata aya ta da aya 160 ne sotun nur ta yan shi'a kenan amma sotun nur da Allah ya saukar ma annabi ayoyinta 64 ne mun gano wannan da kyau ko aure 64 ne na annabi amma suka ce nasu ga adadin abin da ke ciki wal hujurat idan kuma suratul hujurat suka ce 60 na aya wa ayanta 60 ne amma ita hujurat na annabi ayanta 18 ne jawabin gano wannan da kyau ko wanda aka sauka mai a cikin alkur'anin musulmi sannan suka ce wal hijr ita kuma suratul hijr tis'una aya ita kuma ayoyi ne guda 90 amma na annabi na musulunci ayoyi 99 ne kaga a can an rage anan kuma an me an ƙara ƙarya yake wallahi jama'a mun gano wannan da kyau ko jama'a wanda ya ce an ƙara ya zo da ƙarin wanda ya ce an rage ya zo da ragin sai a sa shi a ma'auni wallahi ba yanda za a yi duk ƙoƙarinka duk iya larabcinka duk barazananka wallahi ba za ka iya zuwa da rabin aya irin alkur'ani ba wallahi duk yanda kai ƙoƙarin ka zo da shi ko wallahi ba zai zo ba kana cikin bayanan sai a ce ba daidai ba ne kalli dai shekarun da alkur'ani ya kwaso har yau ba taɓa samun wani ƙwararren malami wanda ya ƙware ma arabiya da ya zo kalli wata aya ce darinta ba daidai ba ne ko a nan an yi kuskuren na hau ko a can an yi kuskuren kaza wallahi babu ba a taba ba amma kai kana kawowa za a fitar da rakakan da ke ciki wanda ba zai taba zama daidai ba hatta kaga yadda lafazin da tsarin da zubin auren suke wallahi zubi ne wanda yake gagara ko yau ne sai kun zo za ku ji a cikin karatunmu na ulumul qur'an da muke yi ku ji irin gagara koyon alqur'ani wallahi da turawa nan za su iya wani littafi ko da kaman surori kwaya goma da Allah ya kalubalanci kafiran duniya zo da shi ko wallahi da sai sun zo da shi don su ci kasuwa mun gano wannan da kyau ka san kwanakin baya wasu yahudawa har sun fi shi a kokari sun zo da wasu ayoyi na shirme kun gano wannan su da kansu kuma suka kwashi abin suka boye saboda rudud da malamai suka fara yi wallahi sai a ce kaga shirme qur'ani irin haka yake in aka fitar da kurakuran da ke ciki da tabargaza da shirme da dakikanci da dolanci da ke ciki so da kansu ga janye abinsu to so ne suna iddi'ai amma har yau sun kasa zuwa da nasu a gani Allah ya kiyaye wannan malai ce ka duba littafin kitabus salim bin qais shafi na 122 malai ce war riwayat fi kutubir rafida musarriha kun san matsala ɗaya ne wallahi in shi kun san makanta baya makareta ne za su kalli wani kawai su rubuta littafi su danganta mashi yanzu a ƙarya suke mashi don suna wannan ai ba abin da ya dame su ƙarya a wajen su kaman ƙasar duba a cikin shi'a cewa suke idan su hasan na ra'ayin ja'alna wa hadithan in sun ga wani ra'ayi da ya burge su kawai sai ma kawai su nemi hadisi kawai su kara mashi kawai don ya kara mai kwari Allah ya kiyaye malai cewar riwayat fi kutubin rafida ruwayoyi da yawa da suka zuwa cikin littafin yan shi'a al-musarriha wanda suke fitowa karara bi tarifil qur'ani kathira wanda suke cewa al-qur'ani an birkida shi an yi kare-kare da rage-rage alai ce waɗannan ayoyi suna da ɗimbin yawa da yawa wa inna ma suktu huna amthila malai ce kawai ana dan kawo yan misalai ne li yustadalla biha saboda kafa hujja da su وقد أخبر عن استفادتها وتواترها عندهم كبار علمائهم ومحققيهم wada malaci hakika hadisai da labarai sun zo masu ɗimbin yawa mustafidai ko mutawatirai a wajen manya-manyan malamansu kuma muhaƙiƙansu malam zai kawo maka ruwaya mustafida ruwaya mutawatira daga wajen su da kansu suke faɗi kan cewa wannan ai shahararren abu ne sanannen abu ne su ba su yadda da ingancin Kur'ani ba iza don wani ya ji yalibe yana tafsirin rabu da shi wallahi tallahi yana yi ne don bai yadda da menene ba ko kun gano wannan da kyau ko wallahi don ba su yadda ba shi za ga tafsirin ma kawai suna mai da kasan karatun jarida ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya qulul mufid ai mun yi bayani akan mufid a baya ko mufid ya ce innal akhbar ja'at mustafida ai ruwaye sun zo birjik an a'immatul huda wai daga limaman shiriya min ali muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi ikhtilafil qur'an cewa alqur'ani akwai sabani mai dimbin yawa wa ma ahdathahu ba'd adh-dhalimina kuma da abubuwan da wasu daga cikin azzalume suka kirkiro fi a cikin shi min al-hazfi wan nuqsan sun ciccire wasu abubuwa kuma sun rage wasu abubuwa ni abin da ke ban mamaki wai shi an Iran wai ba za su iya gyara wannan bannan da aka ci an yi ba duk da wannan malami masu alkeba da nadi da suke da su ga suna hoka hoka sai cin kuɗin mutane suke a banza ai kamata yayi a ce su yi kokarin inda aka rage sai jama'a kun ganin akwai rage sai su cike sauran nan an ƙara sirron da aka ƙara nan an burkida su mai da shi daidai sai su fito da nasu muhakkikin sai a gani jama'a mun gano wannan da kyau ku amma wannan duk sun gaza illahi lazin sun gaza bai halatta kai addinin ba saboda a ce babban littafin musulunci alkur'ani suna da awon ba shi bane kuma sun kasa gyara shi kuma an jima dan shi zai ce maka wai wai yana hadda kace yana haddan me wai jama'a mun gano wannan da kyau ko kana haddan me ya kamata mu fahimci me yake hadda Allah madaukin sarki ya kiyaye shi yasa ko magana kuke yana jama'a ya sai ka ce ka yadda da wannan domin dole a tabbatar ya yadda sau ga sha littattafansu ne kuma kada wani ya zo maka barazana ce wannan gullatu ne ƙarya yake yi mufi ɗin ne gullatu kuma kun ji abin da manyan malaman shi a nan dauru masu gaba da akan shi kai na ga mutane gullatu yanzu su majalisi da su wayewa duk ba san wane ne mufi ba kuma ba san waye gullatu ba wannan littafan shi'a ne imamiyya al-isna a shari'a al-ja'fariyya duk su ne fa na ba ta mun gano wannan da kyau kada wani ya zo ya maka wata ƙarya kawai maka barazana kawai shi ne tafi kace kai za ustazu wannan wannan malamin ku ne sosai gashi ya ce baku yarda da alqur'ani ba wai sabon annabi ne wa azzalimina Allah ya kiyaye malai ce karanta littafin awail al-maqalat shafi na 91 wa yaqulu hashim al-bahrani hashim al-bahrani yace dadin littafin nan na gaya muku din an zo duk wani malami daga cikin malaman sai an kawo takaitaccen tarihin shi don ka san shi kuma ka san me suka faɗi a kan shi ka san me suka ɗauki littafin shi don ba ƙarama abu bane da kawai wani ɗan zanga-zanga yau zai zo ya ce maka wai ai wannan abin wai ba haka bane zai ka ce kafi wancan ne Hashim bin Suleiman al-Baharani tuwafiya sana shi ya rasu jana shekara 1107 ne shi shi mu'asiri ne wannan Ƙala anhu Yusuf al-Baharani, Yusuf al-Baharani ya ce dangane da Hashim al-Baharani. Kana fadilan muhaddithan mutum ne mai falala malamin hadisinsu ne, jami'an wanda ya tattaro abubuwa mutattabbi'an mai bin keke da keke lil akhbar ya tattaro hadisai kuma ya bi keke da keken su bima lam yusbaq ilayhi sabiq aikin da ya ba wanda ya wuce gaban shi suwa shaykhun al majlisi kun ji ko in ba malamin su majalisi ba ayan majalisi rubutan da ya ai Allah ne yake yayi na ga muku adadin rubutun da yako wa qad sannafa kitaban adida shi wannan Hashimul Baharani ya rubuta littattafai masu yawa tashhadu bi shahadati tatabbu'ihi wa littala'i wa wattala'ihi wanda suke nuni akan cewa kai malamu akwai bincike wai wai ya bi abubuwa da dama wannan bayanin ka rubuta lu'ulatul baharaini shafi na 63 jama'a mu ko duk abin da muka faɗi ga inda yake aje a gani ƙarya muke ko shari ko ka gani ka ɗauko na ku bugu ina fatan mun gano wannan da kyau ka gani muna son mu bayyana ma al'umma wannan ba fa addini bane Allah shi ba addini bane yahudanci ne tsabagen ta min awwaliha ila akhiriha duka ba abin da ya kama da musulunci kwata kwata addinin da zai tarkizi na cin mutuncin alkur'ani kun deji karatun da ya gabata Allah aka daramma aka danganta jahilci gare shi duk da gama kuma yanzu an koma alkur'ani za ku zo za ku ji har shi manzo Allah bai tsira ba su kansu imaman ahlul baitin ba tsira suka yi a hannunsa ba Allah ya kiyaye to shi ahadu kibari mufassirihim shi ɗaya daga cikin manyan malaman tafsirin su ne yace ilam annal haqqal ladhi la mahisa anhu ka sani gaskiya wanda babu wani mashagida daga gareta bi hasbil akhbar al mutawatira sakamakon ruwayoyi da suka zo mutawatire kun san an ce mai bibiyan keke da keke ne ko to ya tabbatar ruwayoyin mutawatirai ne al'atiya wanda za zo nan gaba wa gairi ha da wasun su anna hadha al qur'an sha kun ga wannan al qur'ani alladhi fi aidina wanda yake hannu mu dan nan kada wa qafihi ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shay'un min at taghayyirat hakika wasu canje-canje da yawa sun same shi وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من كلمات وآيات wai waɗanda suka haɗa alkur'anin waje dai su Usman sa Abubakar su Umar kenan wai sun ciccira abubuwa da yawa na kalmomi da ayoyi abin da ya faɗi kenan gashi a cikin muqaddimatu tafsir al-burhan fi tafsir al-qur'an shafi na 36 su kan zaka suna isa shahadi da tafsir al-burhan a ciki ya faɗa wannan magana cewa alkur'anin ba daidai yake ba su ba su yadda ba ba ba sai a kokari sai a zo mana da wanda yake yardajjen in kuma yana sardab aje na fara shawara ko dai a aje a aro ko kuma ba shi takardu ya fito kafi ko ya kwafu ina fata mun gano wannan da kyau don mutane su samu su yi addini mai kyau Allah ya tsare mana imaninmu wa ya ƙola aidan har ilawa yake cewa indi fi wuduhin fi wuduhi sihhati hadha alqawl a wajena wannan magana ta ƙara fitowa ƙarara ai taharif alquran cewa alqurani an canza shi ba'da tatabbu'il akhbar yace bayan da yabo hadisan da suke bayani akan canza alqurani keke da keke in sun ce alkhabar labarai ne kawai wa tafakhusul athar da kuma binciken atharai bi haisu yumkinu al-hukm bi kaunihi min daruriyat madhhab at-tashayyu mutun zai gane cewa yana daga cikin abin da kowa ma ya sani sanannen abu ne a mazhabin shi'anci annahu min akbar maqasid al-khilafa da ba ta mun gano wannan da kyau ya daga cikin babban abin da yake sabani tsakanin su da musulmin duniya gaba daya jama'a ba wani dan bid'a a cikin kungiyoyin duniya duka khawariji mu'tazili jahmi kowa wanda ya taɓa faɗin cewa alkur'ani ba daidai yake ba gano wannan kuma wannan min daruriyati mazhabihim yana daga abin da dole kowa ma ya san shi a cikin mazhabin shi'a cewa ba sai da ingancin alkur'ani ba amma mutum ya rena karatunka da wayanka da kwazanka yanzu zai ga maka mun yadda sai ka ce shigo ka yadda ko mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace karanta wancan littafin muqaddimat tafsir al-burhan fi tafsir al-qur'an shafi na 36 wani ni'imatullahi aljazairi wani babban malamin shiya ne mai suna wani ni'imatullahi aljazairi ni'imatullahi bin abdullah aljazairi mutuwaffa sana shi ya rasu yana shekara 1112 qala an hurul amili hurul amili yace fadil mutum ne mai falala alimun hamshakin malami muhaqqiqun mai tabbatar da daidai jalilul qadar yana da martaba a wajensu karanta littafin amalul amil jizi na biyu shafi na 336 ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani abin da za a gane sai an gaya maka inda yake su suke faɗi da kansu kuma littattafan su ne yanzu kaga malamin su ne hamshaki ba karami ba barka ji abin da zai kalli littafin Allah ya faɗa ma littafin Allah wa yaqul ni'matullahi aljazair innal akhbar addala ala hadha at-tahrif labarai da suka zo da ke nuna cewa Qur'ani an canza shi tazidu ala alfai hadithin suna da hadisai guda dubu biyu wadda astifadataha jama'atun kuma malaman da suke da'awan cewa alkur'ani din nan canza daga ciki akwai al-mufid wal muhaqqiqul addamat wa allamatul majlisi duk waɗannan malaman shi'a sun tabbatar da waɗannan ruwayoyi cewa alkur'ani ba daidai yake ba alkur'ani canjajje ne naqalan an faslul khitab wannan bayani an ɗauko shi a cikin littafin faslul khitab fi isbati taharifi kitabi rabbil arbab littafi musamman suka rubuta suna tabbatar da cewa wai littafin ubangijin ubangizan nan Allah to an canza shi ina fatan mun gano wannan da kyau su da kan suke faɗi na'am ai ba ɗan kaɗan ba ina gaya maka ba ɗan kaɗan ba in dai ƙur'anin da Allah ya saukar ma annabi Muhammadu ne gashi nan la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi canji batil ne ragi can batil ne canzawa birk din menene batil ne kuma qur'ani ya ce la ya'tihi al-batilu kai qur'ani ko ka je ka zo da shi kai ƙara aluja a da ko wani alarama da bai taba ganin abun nan ba kana karanta da aluja zai ce tsaya kaɗe ta mun gano wannan da kyau wallahi ko kada sa zai ce babu wai alaran momin yanzu kenan ina ga wanda su suna nan alkur'anin ya sauka su ayo suka iya rike mazabinsu da manhajinsu da aqidansu na shi'a ba su batta ba wai sai saban da annabi ya tarbiya jama'a wannan ana ganin kiman manzon Allah kenan wai me aka rage manzon Allah wai kuna gano wannan da ke ko ga abin da aka gaya ma Allah kwana-kwanan nan an ce bada'u yanzu kuma an zo an ce tahariful qur'an Allah ya kiyaye to kun ji abin da ya faɗi a cikin wancan fasalul khitab za mu zo mu tarihin fasalul khitab da marubucin fasalul khitab mala yace fa hazihi aqwala immatihim kun ga wannan zantutukan limaman su ne wa muhaqqiqihim da hamshakan malaman su alkibar mai taqta'u bi tawatiri wastifadatir riwayat waɗanda kai tsaye sun tabbatar da cewa ruwayoyin mutawatirai ne mustafidai fi kutubihim a cikin littafin littattafansu bi da'awa tahrifil qur'ani wa tabdilihi wanda suke tabbatar da da'awan da su malaman suke cewa alqur'ani littafi ne da aka canza aka musanya shi wa anna tablugul alaf kuma wai qur'ani ya kai dubunnan ayoyi jiya mun ji dubu goma sha bakwai suka ce ayoyin nasu ko kuma na musulmi dubu nawa ne shida ne da yan doriya مما جعل بعض هؤلاء العلماء يقطع بأن هذه العقيدة من ضروريات المذهب wanda irin waɗannan ruwayen da suka ce sun zo da yawa kowa ma ya san su a cikin shi'a malaman suka ce yana daga abin da ma dole a cikin sunna ka san shi wa akbaru maqasid imama kuma yana daga cikin mafi girman manufan shi'a imamiyya cewa a tabbatar maka da cewa qur'ani ba daidai yake ba yanzu yana son ku gane me ake nufi min daruriyat abin da ya zama lalura lalle kowa ya sani yanzu duk musulmi ya kamata a ce bai san muhammadu rasulullahi ba to yanzu ne yana cikin min daruriyatil islam kowa ya san annabi muhammadu annabi musulmi ne arne da musulmi ko to haka yake a cikin shi a kowa dan shi a koda ba kauye ne a kauyen karew in ga shi da aqidan alqur'ani ba cikakke bane yasa dan shi da ya dauki alqur'ani ya rantse ko kawai kallon ka yake wawa gara ma ka bashi gaskiya tafi kobo ina gaya maka za ka zo ka ji maganganu ai ai baka ji komi akan qur'ani ba waɗannan mutanen jama'a mun gane an je ƙauye an samu ƙauyawa maimakon a ba su taki an ba su aƙidan kafirci mun gane wannan da kyau ku maimakon a koya masa addini an koya masa wannan abubuwan an ce wai albaiti kaunar albaiti ne cin mutuncin alkur'ani cin mutuncin hadisan annabi cin mutuncin sahabbai cin mutuncin matan annabi jama'a tun kafin a zo da da'awan shi a ƙasar nan ba kaunar albaiti ne duk wanda ya sanya ma ɗan shi ali ya sa ali ne don yana kin albaiti wanda ya sa ma ƴan shi fatima ya sa mata don yana kin ahlul baiti ne saboda tsaban kaunan ahlul baiti ma fa kasan na in mutum ya sanya mai yar shi suna Fatima sai ya ce mata binta bintu yake son ya ce wai yar ma'aiki ana haifan maka yan biyu falala ne mai girma Allah ya maka kai tsaye sai kace sunan suwa Hassan da Husaini amma kallon waɗannan mutane haifan maka ya kasa Khadija duk wannan kin ahlul baiti ne su abin da suke so ko a wuce gona da yare a ce ahlul baiti Allah ne a wace gona da yana ce to fatiman nan da ka sa ma yarka suna kai mata takwara da yar annabi to ka yadda ana ma fatima wahayi ka yadda akwai qur'anin fatima na musamman alin nan da kai ma ka sa ma danka kai ma ali ibn abi talibin takwara da shi to ka yadda ali yana da wani alqur'ani wanda duk musulmi ba san shi ba wai sai ka yadda da wannan kana yin abubuwan da ba daidai ba wato shine kai ne kaunan ahlul baiti ne yanzu wannan ba daidai bane Allah ya kiyaye wa ziyadatun alama ja fi kutubihim yanzu ka dauki wancan kuma baya kaɗan yan tsakanin da Allah ko cikin arnan garinku ka taba jin wani arne kwaya ɗaya da ya sanya ma shi suna Fir'auna eh me yasa ba wani mai san Fir'auna haka ne a cikin garinku akwai wanda ko da arnan garinku da ya sanya ma shi Abu Jahal ko Abu Lahabi saboda su ba kaunan su amma waɗannan da ake sa sunan su fa in gidan manzo Allah ba kauna ke sawa ba wa kai ne wai mu ne za a gaya ma kaunan yan gidan manzan Allah mu abin da kawai ba ma shine wuce gona da iri wannan dai gaskiya ba za mu yi ba in dai wuce gona da iri ne za mu aje komai a mahallin shi da izinin Allah mala yace wa ziyadatun alama ja fi kutubihim min al-alafir riwayat ƙari akan abin da yazo cikin littattafan su na dubunnan ruwayoyi addalatu ala da'awat tahrif al-Qur'an wanda suke tabbatar da da'awan 'yan shiya cewa alkur'an na an canza shi fa inna aqwala ulama'ihim wa munzirihim malai ce maganan manya-manyan malaman su masu bin keke da keke wa ahlul ijtihad fihim da malaman su mujtahidai ja'at mu'akkida li tilka al-aqidatul fasida sun zo suna ƙara ƙarfafan wancan lalatacciyar aqidar wala allal muqamu huna la yattasi'u li naqli kalamihim mala ce mai yiwa ɗan wannan fagen ba zai ba mu daman kawo maganganun duka ba wa inna ma azkuru man naqala ijma'ahum sai dai bari mu bayanin malaman shi'a waɗanda su suka ba da labarin dukkan shi'a sun haɗu ne akan cewa alkur'ani an canza shi dukkanin malaman shi'a sun tattara sun haɗu akan cewa alkur'ani nan an canza shi malai ce wa khilafuhum li sa'ir firaqil umma da kuma bayanin irin yanda ko malam sai ce wa naqal ijma'uhum ala zalika min kibar ulama'ihim labari ya zo daga manya-manyan malaman sun tabbatar da cewa alkur'an nan yana ya samu matsala na canza sai mun zo katu na gaba za ku zo ku ji fasbanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum